الحمد لله رب العالمين آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه، الحمد لله يومنا جمعة قدك على مؤيق وطن رجب hijira ta 1442 wanda ya daidai da sha biyu ga wata na biyu miladiya 2021 alhamdulahi mun dawo wannan zawiya tamu zawiya shekhin mu shekh malam marwan radiyallahu ta'ala anhu barihimahullahu rahmatan wasi'a da za mu ci gaba da karatun littafin ashifa bi tarihi ukul mustafa sallallahu alaihi wasallam halka ta 62 kenan ba mance ba muna cikin dai ijazi na ƙur'ani fasali na hudu cikin babi na hudu cikin muna cikin bayani na huskoki na inda ƙur'ani yake zama ijaz ko mu'jiz yawa muna cikin bayani bisa kan na farko fuska ta farko shine husnu ta'alifi wal ti'ami kalimi wa fasahatuhu wa wujuh ijazi wato abin da ya danganci irin yanda yake ya taro fasaha da balaga da magana guntuwa amma ta taro bayanai da ma'anoni da dama wanda ya wuce duk wani kudura ta mutum ko ko halitta ma baki daya to a ciki in ba manta ba mun kawo kissan nan ta wanda asma'i ya haikaito yawa karshen ta karshen ta ne zamu tashi yanzu wa qawlul qur'ani min qibali nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu atabihi ma'lumun daruratan kasancewa alkur'ani min qibalin min qibalin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen annabi ne sallallahu alaihi wasallam kowa ya same shi wa annahu atabi mana duk wanda dai qur'ani ya je mashi ba baki da baki suka yi da ubangiji ba shi dai ya same shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan wurin duk kowace riwayan da mai riwaya take tikewa wa annahu atabihi ma'lumun wa annahu atabihi kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo da shi ma'lumun daruratan wannan abin sani ne na tilas wani wuri sun fassara daruratan innan da badihatan ma'ana kai tsaye wato shi daruratan kinnan kamar da muke wadi kullun yanda baya karban tawili ba cewa a ce wani wanda ya san wannan sha'anin ya ce a kawo tangarda ce a a ko ko sai an diba a a duk wanda ya san musulunci ya san alkur'ani da wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zo da alkur'ani wa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam mutahaddiyan bihi ma'lumun daruratan kuma kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tahaddi da alkur'ani ma'ana yana kalubalantar duk wanda zai iya kirkiran wani abu kamar qur'ani ya zo da shi in yana iyawa shi ma wannan abu ne wanda yake abin sani ne kai tsaye abin sani ne tilas kamar yanda ƙur'anin da kan shi yake faɗi cikin ayoyi da dama wa ajizul arabi anil itiyani bihi ma'lumun daruratan kuma shi ma gajiya wa larabawa da su zuwa kwatankwatan shi shi ma wannan abin sani ne kai tsaye abin sani ne na tilas وكونه في فصاحته خارقا للعادة معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغة شيما كسن شوى القرآن meke fasaha alqur'ani fasahatu shine fasaha alqur'ani kasancewata meke ta meke ta al'ada ce wannan shi ma abin sani ne daruratan amma ga walil alimin bil fasahati wa wujul balaga ga wurin wanda suka san wanda suke masana ne ga fasaha da kuma fuskoki na balaga ta harshen larabci wannan su sun sani وسبيل من ليس من أهلها علم من أهلها علم ذلك بعجز المنكرين من أهلها عن معارضته شيكو هنيا ta wanda shi ba ahalin fasaha bane da sanin fasaha da huskoki na balaga to shi ya za a yi san wannan cewa lalle fasahar Qur'ani mai keta al'ada ce ya za a yi gane haka yace bi aizil munkirina min ahliya an mu'aradati da kasawa ta masu inkarin alkur'ani da su kawo kwatankwacin alkur'ani an ce su kawo kwatankwacin shi suna iya sun kasa komi wanda suka kamar da magani cikin satin da ya gabata wanda ya jarraba ma sai aibin shi ya bayyana kasawa shi ta sai faduwar wasu to kenan ta haka ko da kai ba ka da sanin da zai baka cewa lalle balaga alkur'ani da fasaha shi ba wanda yake iya take ta al'ada to in ka diba kaga wanda suka inda ba take da al'ada ba da an zo da kwatankwacin shi tunda akwai wanda su suna adawan da shi amma sun kasa kawowa wa atiraful muqirrina bi ijazi balagatihi da kuma hanya ta biyu wanda mutum zai gane ko ba masani bane shi shine itiraful muqirrina bi ijazi balagatihi tabbatarwa ta masu a ce itiraf mutum ya yarda yarda ta waɗanda suka tabbatar da ijazin alkurani shine inda yake tahaddi inda yake ijaz inda yake mu'jiz inda yake abu ne wanda ba iya kawo kwatankwacin shi ijazi balagati da wato wato su sanin yarda ta wanda suke tabbatarwa da ijazi na balagashi shine balagati bi ijazi balagati wa anta kai kuma mai saurare ko mai karatu idza ta amalta qawlahu ta'ala in ka lura da faɗa Allah madaukakin sarki walakun fil qisasi hayatu wannan ayi bakin nan wurin abinda ta kumsa sai samu dan bayani kada a cikin ta walakun fil qisasi hayatu hayatu rayuwa ta tabbata gare ku a cikin qisas a cikin qisasi qisasi shine amma kama abinda aka ma kai da aka zalimta ce shi kai ma a rama ma dai kwatan kutin shi kisas aga adalci ne shi kisas yanzu da aka ce walakun fil kisas hayat hayatun ya ulama bab yahi a ce kamar yadda yazo cikin ba ma laraba kadai take wani yazo cikin wasu littafan da suka gabata alqatul anfalil qatl cewa kashi shine mafi korewar kashi da an ce kashi kamar musamman wannan zamani da muke da ake ake ganin zancen aka wata un shari'a ta kama ta a kashe mutum ana ganin an tsaurara to faɗin kashin kanshi yayi nauyi a cikin Qur'ani sai yace walakun fil qisasi haya kawai da kisasi da rayuwa ya faɗi cikin kisasi kuna da rayuwa kaga ba ce ba daga jin kisasi wanda ya kisa ne za a kashe babu wani zancen ƙetare ka ba zalunci a ciki kuma sai aka ce cikin wannan kisasin rayuwa kuna da rayuwa a ciki saboda hikimomin da aka haɗi da dama in aka san mutum wanda zai kashewa ma in ya san ya kashe za a kashe shi to sai ya kame da kashewa kaga shi bai ga kisan ba an samu rayuwa shi ma balle in ya kisan ba kashe shi ba an samu da rayuwa da dukan kowane kote to rayuwa ta tabbata gare ku dai a cikin kisa kenan da bayanai da suke kasa amma abin lura dai magana ce ba ta iya guntuwa da kufir kasa sai amma ta taro ababe na fasaha da ma'anoni da dama karkashin ta wa qawluhu kuma had lokai dai in ka lura da fadar Allah mai zaki da kici walau tara iz fazi'u fala fut wa khuzu min makani qaribin wannan sura ta zo karshen sura ta saba wannan ayi Allah yake cewa inda kaga walau tara iz fazi'u inda ka inda za ka ga kafirai shi tara lalle fi'ili mudari ne kamar kana gani amma kamar usulubin mu da Hausa ana faɗi shi ne da madi a ce inda ka ga wani ya a ce inda kana ganin wani lokacin da zai to inda ka ga kafirai walau tara in fajiku lokacin da suka firgita dalilin malama sun faɗi dalilai guda uku lokacin firgitarsu ko lokacin mutuwa ganin mala'ika ko ko firgitarsu lokacin da ake tada su daga cikin kaburbura ko ko firgitar su ya ce lokacin da a yakin badar a yakin badar kin nan nan ma sun firgita to wannan lotare izfazi'u lokacin nan kuma falafaut babu matsira babu zancen gudu falafauta ga mutuwa ta zo ko ko ran tashin kiyama an tada mutum ina zaya ko ko hojen yakin dai shi ma dai ɗarɓar mutuwan ne ba wurin zuwa walau tara iz fazi'u fala fot wa khuzu min makanin qaribin sai aka rike su daga wuri wanda yake makusanci wanda ke kusa an rike su daga wuri wanda ke kusa daga daga ƙasa daga zahirin ƙasa sai aka shigar da su cikin ƙasa ba nesa bane ba mutum ya mutu kawai saman ƙasa ke sai a mira shi saman ƙasa ne sai a mira shi cikin ƙasa koko min aka ce min alƙabari daga inda mutum ya aka aka tada shi inda mutum aka tare shi zuwa mahshar zuwa matattara ta tashin kiyama koko su kafirin nan da aka ce a hilin badar daga inda aka kashe su zuwa inda aka jewa su rijiyar nan ta kalib wata rijiya aka jewa kafirin nan baki daya duka ga suna hukuzumi makanin karibin duka an kama su daga wuri wanda yake makusanci yanzu wannan jumlar gata walau tara zai faji falafu da kuzi makamin qarib aya guda ita ma akwai ijazi an tattare bayanai da yawa a cikin ta maganganu da dama amma kawai haka aka wadi ba inda wani wato inda magana ce wacce take adiya za ka ji ana cewa walau tara allazina kafaru ta ƙara to duka an an hazarkin shi walau tara izfaji'u duka an hida masu izfaji'u ba ba hi dalilin ba a ce in fa zigu miyal mauti aw miyal ba'ati aw kaza duk ba wani bayanai wani an hidda shi fala fauta fala fauta min al malaki min kaza shi ma inda wani bayani na mutum da sai ya kakkara wannan abubuwan da yawa magana magana za ta yi tsawo kuma ba ta yi kyau ba da kai kamar wannan wannan daga jinta za ta fadawa za ta razinar da duk wanda ke da wani ruhi na imani inda kafiri zai ji ta ba dan wadda ba Allah ala kulubihim bane ba Allah riga ya shayi zakatun su ba ta fahimta in aka musu ma ba sa ji da mutum yana ji dole ya firgita ya koma cikin haicin shi daga jin wannan magana wa qawlu halau mutum inda mutum ya lura da fada Allah tabaraka wataala da yake cewa idfa bil lati hiya asan idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim ita ma iya wannan aya wato idfa bil lati hiya asan in wani ya muna nama kai ka maida mai ka ije wannan muna nawa tashi billati ya san da kyakkyawan aiki wanda ke shine mafi kyawu da abun da ke shine mafi kyawu in wauta ya ma kai ka yi shi juriya in hana kai kai ka bashi in haka nan dai fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatun in kai haka sai ya kasance tsakanin kai da wanda tsakanin ka da shi akwai adawa me zai faru ka annahu walin hamisai koma kai ka ce wani masoyinka ne na kusa wani abokinka ne mai kaunarka na kusa mutum ne wanda ke muna nama in kai kake ta mai abin da zai kasance karshe ke shi wannan masu lura da irin yanda maganganu suke da nasoshi da ababen da suke gabata da na da na yanzu shi ma wannan tana cikin ayoyi masu jan hankalin mutane sosai wato mutuka wanda aka sani da da da tausasawa da sauƙa mutane wanda ke bada misalin su babu kama annabi isa kamun zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi isa alaihi salam cewa ke in mutun ya mare ka da hannun da kumtin dama to ka juya mai hagu ya mara shikenan ya ka tashi hankali da kowa ai ba ni tashi hankali ba to shi yanzu wannan wannan wuta ta annabi isa in aka yi aka yi ta alaihi salam abinda zai karshe abin riba da za a ci shikenan ne ba ni ba ni fada ba ko shikenan ya ma haka shikenan sai ta shi ko ya ya bukata shi amma shi wannan kuma a'a bai bai tsaya ka kyale shi ba ai wannan kyale shi ne kai ba kyale shi zakai ba sai ka saka mai da abin da yake mai kyau ne shine idfa bil lati hiya ahsan mutun yazo ya ma wauta kai makon ka mai ka kyale shi ma ba kyale shi kai ba hakuri kawai kai ba sai ka bi shi da wani abu wanda sai ka mai kyauta mutun ne yazo da ka ji kai ina ga wannan dai duk wani wulakancin da yake na ga alama sai ka lura kawai hada hada zahin talauci kawai sai ka bari ma ya je gida ba ma ga mutane za ka wulakanta shi ba ka je ka sami ka sallama mai wani abin da aka yi ka ba bashi hakuri kuma ka samu wata kyauta ka mai ka gani gobe in kana zaguwa gaban shi wannan diya an yi shi cikin mutane sai ka yana cewa wanda wanda bai zaguwa wajen wani eh ko garin ana faɗi haka irin wani abubuwan ya abu kawai in kan wannan in aka yi haka aka ma mu kayyar da aka ba mu kenan to kaga ta tsara wancan in kai wannan ka jawo wannan mutumin naka ya zama masoyinka ya zama sai ma ya zama in dan gani ka shi ninka wani kyauta da kai ko ko dinin za ka kai yanzu sai kuma yana jin kuka to wannan tahi ma wancan kai kai gaya shi ma wannan karantarwa ce ta alqur'ani kuma da ijazi ba tare da tsawaitawa abin da aka wadi kenan wa qawluhu kun mutun hallo mutun ya lura da fada Allah madauki sarki da yake wa qila ya ardu bil imaiki wa ya sama wa qil'i wa qida al ma'u wa qudi al amru wasa ta al judi kenan ko cikon aya wannan lokacin da aka yi ruwan dufanan nan shine sai da abin ya zo karshe shine alqur'ani yace wakila ya ardu bil imaiki abin ya kare an kare komai da komai sai aka ce wakila ya ardu bil imaiki sai aka ce kasa ki ibn imaiki in shifi ma'aiki masu tafsiri saka suke fassara mana ki tsoce ruwanki wa ya ardu wa ya sama waqli'i wa ya sama kuma yake sama imsiki ke ma ki kame daga zuba ruwan ai ruwan da sama da ƙasa ne aka ba izini ƙasa ta hiddo nata sama ta zubo nata ruwan suka yi suka cinye duniya to da ƙarshe abin da ya tabbata abin da ake so a yi sai aka ce haka shine Qur'ani ya ce ita gabar cewa wa ghidal wa ghidal ma'u wa qila ya ardu lima ki wasu ma qali wa ghidal wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru wastawta al-judi cikin aya wa ghidal ma'u shikenan sai ruwan sai ruwan suka suka tahi ina son wadi tafsirin abinda masu tafsiri suke wadi sama sama dan dan ti tafsiri so yawa kamar tarjama ne ake dir cewa akwai tarjama da tafsiri daban tarjama kamar ba ni baki in ba kamar da yanda dai so ake dai ka fahimci abin yanda yake amma akwai tafsiri ana so ya dama yanda abin yake kuma sai an dawo a hida ma hakikanin kalmomi shi dai rida daga gaba ne shine ana cewa gadal mahu idza zahaba in in wa khafiya in yata cikin kasa ruwa ya shige cikin kasa ya buya sai ce ne gada to shine qur'ani ce wa ghidal ma'u ruwan nan sai ya buya ta cikin kasa ya buya wa qudiya al'amru sai aka kare dukan lamarin hukunci na hallaka waɗanda suka cikin garuru ya zo ƙarshe shi an hallaka su da tsiratar da wanda suke masoya ne mabiya annabi nuhu alaihi salam su ma aka tsiratar da su wa kudi al'amru wasta wata aljudi sai ita wannan jirgin ruwan na annabi nuhu sai ta daidaita biskan wani dutse da ake ce mai judi da yake a ƙasar musa lahiraki an ce wannan an yi shi ya shiga cikin jirgin ne shi da duk wanda aka bashi umarni su shiga cikin jirgin goma ga watan rajab wannan watan da muke ciki mai albarkar nan goma gare shi ne suka shiga sai da suka yi wata shidda sannan ta dakata ta tsaya wajen saman dutsen wannan wata shidda in ka kirga za ka ga goma ga watan muharram kenan goma ga muharram sai ya yi azumi da suka wuta ya yi azumi dalilin wannan ni'ima ta ubangiji da ta tsira wato adala ta barka ta tsira ta da shi da shi da mabiyan shi sai ya sunnanta wannan azumin na na ranar ashura shi ma in mutum ya lura abinda irin kalmomin da aka amfani da su wakila ya ardu bala ima aiki aka ce makasa ibla ima aiki shi daga bala'a ne ma kama haɗiyewa ne ƙasa aka ce ta haɗiye can an ce ta kwaran yau ruwanta ta bulbulo yanzu aka ce ta haɗiye ruwan haɗiyewa kamar ta yi balagar a ce kawai ta kame ba kawai kamiya ta yi ba kawai ruwan ma kai umarni saboda bin umarnin ubangiji haɗiye ruwan kawai ta yi ma baki ɗaya har ruwan da ta saki wakila ya arzuna ki wa sama'u wa qali'i ke ko sama da aka ce da ake fassara ta da imsikikin nan shi ko ai qala'i kamar tumbucewa ne kamar wata kusa ce aka kawa ta wani wuri aka ce sai a ce ma kai kai qala'in ta ka ci shirgita kai ka ce wai ba kawai sama ba kawai kamiyawa ta yi ba har sai da ta hizgo ruwan da suke bibiyarta tsananin bin umarni da aka ce ta kame wakila abdul naki wa sama wakili wakili da lama'u wa kudi al'amuru wasu wata aljudi abin da aka yi kenan kuma wani aya abin da take faɗi kina a gurgushe ya ce hallau al'ayata wannan ka karanta aya wa kaulahu kuma inda za ka lura da faɗa Allah madaukakin sarki da ke cewa wa kullan akhadna bi zambi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhatu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna wannan su ma wa kullan fa kullan akhadna bi zambi Allah tabaraka wa ta'ala ce dukan su wa'annan wa'anda aka aiko musu manzannin da suka ki kowanne ne muka rike shi da laihin shi aka za aka za mai sakamako gwargwadon laihin shi sai Allah ya ce fa minhum man arsalna alayhi hasiba cikin sunna akwai wanda aka aiko mai da iska kaga aka ce cikin su akwai wanda aka aiko mai da iska wannan ta hada da mutanen da adawa kenan ko amma adu fa arsalna alayhim rihan sarsarin fiyomin mustamir ko fiyomin hasin mustamir kazzabat ko walakad walakad sarko da zikir fa kai kan azaji wani zurtan cikin farkon ittarawa fa kai fa kan azabi wani zur sai ta ce kazzabat adun fa kai fa kan azabi ina suna alayhim rihan sarsaran shiyo min hasin mustamir tanzilun nasu kanin ajazu nakalin munqair ita inda aka ma'adawa kenan aka aiko musu iska su ma mutanen annabi lutu kamin a kihi garin nasu a musu juyin waina shi aka ce ai a shi ma ta aka yi fa kai fa kana azabi wala zuru ila qawli wa kada sarqa ni zikir kazzabat qawm lut bin nuzur inna sana alim hasiban illa ala lutin najina bi sar inna sana alim hasiba hasiba wannan wa min marsa ali hasiba hasiba kenan su ma iska aka aiko musu wanda ke tare da hasuba wanda ke tare da tsakon kuni bancin an musu wannan iskan mai tsanani mai bala'in sanyi sai kuma aka juya garin kuma aka musu juya wani waje Allah aliha safilaha sai muka sanya samanta ya koma kasanta wa minhum man asana ali hasiba wa minhum man akhadhatu sayha cikin su akwai wanda tsawa ta rike shi wanda kawai tsawa ka musu a irin mutanen annabi madayana kenan ko suna yake cewa walamma ja amruna walamma ja amruna najena walamma ja amruna najena shu'aiban والذين آمنوا برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأنا متى أنا واتو إلى مدينة متى أنا شعب متى أنا نبي شعب كنا سوني مدينة سواء كمسو صيحة ba wasu kaɗai ba ne masu sai hannun su ma duka wannan wannan wuri na ayan ya tattara duk wanda aka musu azaba da irin wannan azabai faminhum sannan man aghraqna cikin su akwai wanda muka dirmiyar da su cikin ruwa shi ma wannan in ka dauko da mutanen annabi nuhu alaihi salam da muka wadi dazu nan da kuma wa'anda muka aka dirmiyar da su da mutanen da fir'auna da mutanen shi da fir'auna da hamana da mutanen shi duka da suka biyo annabi Musa su ma ai ruwa ta ruwa aka musu aminu man aka rakana duk sun shiga ciki sannan wa minhum man khasafna bi al-arda cikin su akwai wanda muka rubza kasa muka sa kasa ta kama su cikin su wannan nuni ne shi ko ga karuna daga baya wanda shi ga yanda aka mai shi na kace kasa aka ba kasa iko ta kama shi to wannan iya wannan waje kawai wannan bangare na aya ya tattaro bayanai da dama ko wani aka za a ɗauka kama an ce a yi bayani ne na mutanen tana ce fa kullum a kazina bi zambi ya kumshi su suwa ne ne wa'annan mutanen da tarihin abin da suka yi aikata sannan aka rike su da irin wannan zunubin sannan zunubin shi ma sai aka waɗi duk kowanne majmu'a sai aka waɗi irin kalar azabar da aka musu sai kuma ka samu ko ta kala azaba ba mutane ɗaya aka ma ba duka wannan aya guda ta haɗi ta baka labarin annaba da dama da mutanen su da yadda aka musu duka wannan ijazi ne na alkur'ani kuma da cikin magana kuma wanda wato wanda take cike da fasaha yace in ka aka lura in ka lura da wannan wash ba min al-ayi da kuma masu kama da ita daga cikin ayoyin alkur'ani bal aksara alkur'ani bari ma dai ya ce mafi yawan alkur'ani in ka lura da shi haƙaƙta ma bayyantuhu min ijazi alfaziha za ka tabbatar da abin da na bayyana ma na daga taƙaita bayani cikin lafizin alkur'anin cikin lafizin ayoyin wa'annan mana za ka samu kowace aya sai ga aya ba ta da tsawo kalamun ba ta da tsawo amma sun tattara maganganu masu yawa wannan kan misali ne ba kai ce to mafi yawan alkur'ani ma haka to ba ce ma duka ba saboda akwai ƙur'ani komi da komi ya ɗoka shi ma duk da haka nan wato da za a aji hankali a lura babu inda ma ba hakan yake ba ma'ana babu cikin alkurani inda za ka samu wannan magana iya abin da take ni haka shine kaza kawai a tsaye na wurin a'a kowace aya tana da zahirinta sannan tana da baɗininta tana da wa'ansu abubuwa na tsinkaye wa'ansu abubuwan ma kamar yadda muke hira da masu yanyan ran nan kai kanka kawai kai kanka yanzu nan kowa ina kake kowa kake sai ka daga alkurani alkurani yayi magana da kai kai kadai ina bashi misali na cewa wata rana aka hada mun aka ana so a hadan da wani mutumi na yace mutumin nan kaji gaji yana aikin ashiya me yake to na damu da wannan abun ina cikin damuwan nan sai daga alkurani kamar me mahuta in ga me alkurani zai ce min kawai ina daga sai naga an an ce ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ai duk wanda ketara dokokin Allah kan shi ya zalunta kan shi ya zalunta kuma daga bayan ayati suke kuma wa kadar rusam ha la la tadri la'alla Allah la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra kun baka sani ba tayyu Allah ya haddasa ya kawo wani abu wani lamari kuma da daban bancin wannan kai yanzu da kana gaci na cikin matsala kai dai yanzu in ma me damuwa ce dai shine ya zalunci wanda umay ta'adda hujjala fa kazala nafsa wanda ya kitar da kun Allah shi kanshi ya zalunta la tadri Allah la yadzu bada zalika ba baka sani ba la'alla Allah tayyu a harshen mutane in a magana ce ta ubangiji tabbas Allah ma zai canza wannan mai daga baya zai kawo abu kuma ka aka yi daga baya kuma ya bar abin da yake zamu damu ya daidaita to ba ni ba akwai wani ina kama masu ya kisa wani wanda wani da yahude ne yaro yana shiga kantin wani latijo musulmi yaron nan sai ya so ya saci wata alawa haka to ya sata ma sai latijon ya gan shi ya kira shi zai ta shi kira zo mutanen Allah masu aiki da alkur'ani alkur'ani yanzu ne yake ce mana idfa bil lati ya asan sata ya maimakon ya mai ihu ya tozarta shi wulakanta shi sai ce mai kai dami za ka ɗaukan abu sai yarin ya firgita ya ce a babu kumi ya mara aha in uwaye na suka ji Allah ka ramun asiri in uwaye na suka ji ban sa abin da za su mana ba kaza ya ce a'a ba matsala bane ba abin da ake so gobe dai kika kara yanzu ma wata ce ya ɗauki ala ya kara mai ga wata mata ya da ta amma bayan wannan bai da kyau ka bari yau da gobe shi kenan yaran na sai zama abokin litigation sai yaron in ya kai abokin shi ya haɗa abuta da natijan nan in wani samu wata damuwa sai zo hada ma natijan nan ga abin da ke dama shi ga matsalar su a gidansu sai ta a to wannan zo mu je ina da ina da magani me maganin ka sai sai kai da zo sai ya zo sai ya daga mai wani littafi na daga littafin na an karanta ba an karanta shahi ɗaya ba sai an samu mota zai ce a mota kawai shine kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kuma ka je wannan shine abin zai zama mahota ana haka ana haka kawai ran nan cikin sai ya rasu yaro ya shigo shago sai aka ce mai ai babanmu yaran tsohon da suka ce baban ya rasu amma ya bar wani sako a baka yace aha labarin bai ji dadi ba sosai aka bashi wani abu ne haka wani koli ne aka yi aka bashi shi wannan babu ta baka shikenan yaro yana jin dadi ya je daga ya ga wani littafi wannan littafi ne da wanda ake dagawa duk matsaloli duk warware matsaloli duk yana ciki ko wata matsala ta toko kai cikin wannan littafi ake warwarewa sai yaron ya bincika ya wuce wai menene wannan ya ga masu wanda suka salari shi menene wannan kace shine littafin musulmi alqur'ani ne shi alqur'ani yace to lalle kai ni sanin larabci ya kama ni wajibi kawai ya shiga karatu sai da ya san larabci ya iya karantawa ya iya sai ya gane kai da gaugawa ba wata wata ya shiga kan musulunci kuma yaron nan ya yi dalilin shiga dubunnan mutane musulunci daga ba shi ya musulunta ya zama da'iya babba a europe ne mance ba ni zaji mara kansa kisan nan ni da da wata tunanin da ya tana mun sunan shi sananne ne ko a intanet mutum ya buga zai samu wannan kisai ya dubu na mutane su shiga su shiga musulunci ta dalilin shi ƙur'ani ne in mutum ya lura komi kamar yadda abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa da zan rasa da baibayi na da baibayi na dabba ta da zai bace da cikin ƙur'ani zai same shi to inda kake tsammanin ma babu bayanin na wani daban kamar kana tsammanin ko iya haka ne ya faɗi kamar yadda shi malam ke faɗi ke cewa mafi yawancin alkur'ani ya tattaro bayanai da dama cikin aya wadda ake ganin gajera ce mara tsaro ya ce mafi yawancin ƙur'ani haka yake to ba ma ya fi mafi yawanci ba duka alkur'ani haka yake saboda akwai ana cewa mafi yawanci saboda akwai ayoyin da wa'ansu kamar wata mu'amala ce ta duniya suke faɗi ma wannan aya ta rabon gado kaga kawai gashi ne gashi in mutum ya mutu ya bar ya'ya in akwai ɗaya ga abin da za a bashi in kaza sai a wuce haka hakan nan aya misali ta ayatul daini ita ma ya lazi na mun za ta da yace bidin ila ajri su faktubu zuwa gashi sai gani kawai umarni nake baku in za ku rubuta in za a dokan bashi a samu wani za ga shaidu ga za a rubuta ba kaza kana ga abin ya tsaya ga nan wurin to ayi alqur'ani abin tunda alkur'ani ne bai tsaya a nan kawai ba yana cikin misali wani ke da muku har yanzu kai da zaka ɗaukowa sai ya ma magana da wannan aya sai ta zo kuma kaga ya zo ya ɗauki wata ma'ana har ran tashin kiyama yana bada ma'anoni yadda ba tare da karewa ba irin wannan suna da dama wani shi ma ka ce mai ai to wai shi shi bai yarda ba wai me hujjan cewa me dalili eh ya ji filozof ne an ji wannan ba ta a ce duniya ne take tayar da tsari a ce babu wanda ya to amma me dalili cikin me dalili cikin samuwar Allah ne yana ta ha yanzu shi bai gamsu da na kirta ba ko musulmi ne me me yace to bari bari ya daga Qur'ani na musulmi ya daga sai ya ga wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamruna yamruna ana wa ma'ana muruna alaiha ko wa ma'ana ma'ridun diyawa daga ayoyi gashi da kai min min ayatin fi samawati wal ardi ne a cikin samai da kasai mutane suna shudewa suna gushe wajen ayoyin nan amma suna masu kawo da kai daga wannan ayoyin fi kulli ne ma ake cewa lahu ayatu tadullu ala annahu wahid cikin komi ma akwai abin da ke nuna kai ta kan ubangiji kawai kai tsaye yake abin da ya daga ni abin da qur'ani ya mai magana ya gamsu shi ba wai ya bincike ba wani inda kawai na kashe ba yana daga wannan aya ga a ilalle haka kawai kenan mun tayi muna tafa gamniya ne muna tayi masu hushoshi cikin koyi ma da kasar da sama in katsa ka zuwa kawai za su nuna ma cewa lalle akwai tana da mahadaci wannan mahadacin kuma shine Allah to haka shi ina magana bisa kan da yake cewa mafi yawan alkur'ani ma to ba ba mafi yawan alkur'ani ba dukkan alkur'ani ne ba halishi ba magana ɗaya yake ɗauka ba diyan da kake gani yayi warawara to wani wuri sai hidda ma wa'ansu abubuwa kuma wanda yanda baka yanda baka zato ko ko in kun yi naku lokaci gumu ce wanda zai zawa saboda shi littafi ne na kowane wuri da kowane zamani kowane zamani sai ya musu magana daidai da irin zamanin su yace bal aksarul qur'ani hakakta ma bayyantu min ijabi alfaziya wa kasarati ma'aniya da kuma yawan ma'anoninta wa dibajati ibaratiha da kuma kawa da ado na na na ibarorin shi maganganun alkur'ani kuma suna cike suke da ado wa husnul ta'alifi hurufiya da kuma kyakkyawan hada harfan shi wa talawumi kalimiha da kuma dacewan kalimomin shi kamar da muka wadi kwanakin baya akwai abin da suke cewa tanahurul tanafurul huruf cikin balaga in kalima wanda in aka hada ta saboda akwai harafin da bai haduwa da wani harafi sai da kyar zaka hada su wannan kalima cikin ƙwararri babu irin wannan abubuwan sannan akwai kuma talahoyar kalima su ma kalima wata kalima da aka haɗa ta da wata kalima ita ma sai ce wuyan hadi shi ma cikin ƙwararri babu wannan shi ne shi ne ke cewa wa tala'umi kalimi ha yadda kalimomin suka saje da junansu wa anna ta hata kulli lafzin minha jumalan kasira kuma in ka lura dai har lau zaka samu karkashin kowane lafazi kowace kalima mina daga cikin ayoyin alkur'ani jumalan wasu jumloli kasiratan masu yawa maganganu da dama wa fusulan jammatan ka samu kai fasali fasali ma masu yawa hallo wa uluman wa zawakhira da kum wa uluman zawakhira da ilimomi zawakira wanda suke kamilallu ilimomi cikakku a cikin kalima ɗaya ma zaka samu wannan wannan muni atid dawawin an cika an cika littattafai da wannan min ba'di mastu muni atid dawawin min ba'di mastu fi da minha an cika littattafai daga sashen abin da aka fa'idantu daga wannan da kalima ɗaya ma za samu haka shine Allah Abdullahi Abbas yake cewa jami'ul ilmi fil qur'ani lakin jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali yace baki dan ilimi jami'ul ilmi fil qur'ani ya tabbata cikin alqur'ani sai dai taqasara anhu afhamur rijali fahimta ta mazaje malaman wanda sai ga su malama ne cikin kowane fanni ma fahimtar su ta takaita su kamo wannan baki da ilmomin da ke akwai cikin alkurani shi kwanan kitab ma wuce tumiya ne illa kalila duk abin da za ku bincike ku gano da kyal wannan ba komai na ka ba ku wasu dan kaɗan daga cikin ilimi na ubangiji shi ko alkurani sifa ne na ubangiji ilimi ne wanda baya kare yace wa kasratul maqalat wa kasratul maqalatu fil mustanbatati anha sannan makaloli sun yi yawa fil mustanbazati ana daga abubuwan da inda ake abubuwan da ake fizgowa ake istinbadin su daga daga wannan ayoyin makalat ana rubuta makala kamar makala wato ita makala kamar discourse ana ce makala a yanzu harshe na zamani kamar masu bincike a jami'a suna da abin da suke ce mashi da suke ce mata makala da da turanci wata review review ake ce mata na ko to suna na na na na ɗan labaru suna kira review da press mutum ya rubuta wata makala wani wata magana ba su kan wani bincike ne wani bincike ne kai ka gano wasu abubuwa sai ka zo ka rubuta wannan abin to wasu su jami'a suna da wani dokokinsu wani ka rubuta kai fibiliyanta ka watsa ta a duniya kai kanka yawanci kana bukatan ka zuba wasu kuɗi ɗaruruwa ma wani makala guda sai kana bukatan ɗaruruwan kuɗi sannan a baka izini ka watsa ta a duniya kuma an wani da ita to irin wannan makaloli an rubuta da yawa fil mustanbarati ana daga cikin ababen da aka yi istinbadi aka aka samo shi daga aka tatso shi daga wannan ayoyi na alkur'ani thumma huwa fi sard alqisasi at-tiwali wa akhbar alqurun as-sawalih allati yad'ufu fi adati ko yad'afu fi adati al-fusaha'i inda al-kalam wannan kenan wajen abin da shahi ijazi magana guntuwa ta doki ababe da dama thumma ita sannan fi sard alqisasi at-tiwal a cikin game da jeranto kisoshi wanda suke masu tsawo kuma wa akbarul quruni sawalif da kuma ba da labarai na karnin nuka karni shi ne shekara 100 ɗaruruwan karnuka wanda suke da mutanen da suka shuɗe wanda ya zuufu fi adatul fusaha inda har kalam wanda zance ke rauni fi adatul fusaha'i a cikin al'ada ta masu fasaha inda ha wajen haɗin irin wannan mana wajen yadin ƙisoshi masu tsawo mutum ko ya gwanance a magana to dole ne yanzu magana tashi sai ta yi rauni dogon magana ce zan ka jima kana ta magana magana mai tsawo ce za ka bar labari ba to a ce kowace gaba ta magana ka ta zo ta ƙayatar saboda magana labari za ka bada mai tsawo ya ce haka nan cikin irin wannan ya zabu ma'ul bayani ayatun limuta'ammilihi min rabtil kalami to yace ruwa ma na bayani ya sabu sai ya tafi ya kafe wat ayatul limuta'ammilihi kasancewar shi aya ce wata alama ce ga mai lura ga wanda yake mai lura da alqur'ani in mutun ya lura da alqur'ani sai ga abinda za a faɗa sai a mutun ya rasa abinda zai faɗi dangane da min rabatul kalami ba'dihi bi ba'din yanda zancen yake haduwa yake haduwa za a ce ya sashen shi da sashe kamar yanda kake hada birgi da birgi wajen gini kuma haɗewa wanda take wani ti'ami wani ti'ami sardihi da kuma dacewa shi ma dai iltiyamu haɗuwa da dacewa ta labarin shi sardi zikir ambatan shi wanda yake wata nasufi wujuhihi da kuma dacewa na huskokin shi wajunan wajunan kamar kalimomin ko ko ibarorin abin da za a hudu dai a ciki shi ma babu wannan yanan wannan yanan in ana bar labari kamar in ana cikin labarin kaza za a dirrawa shiga wani labari to ba haka kawai ana cikin labarin kawai sai a jikin shi ka wada sai ka haɗi wani abu wanda yadda za ka haɗa wancan magana da wannan mai zuwa sannan kun magana da wannan da kake haɗi kalimomin da ake haɗi wannan su ma su yi dace da wannan kalimomi masu zuwa shi na kyau yadda dai maganganun suke haɗewa suke sashewa da juna ya ce ka kissati yusuf ba wai labari yake baka ma'ana ta kwatance ce ka kissati yusuf alaihi salam kamar kissa ta annabi yusuf ala tuliha absat ayanta duk da cewa ga ta ne sura ce sukutum wajen aya 100 aya 111 kuma ayoyi masu tsawo kowace aya suka yi ta hawa hau har a ciki aka yi wani sashi na takrari saboda tsawon aya guda kamar da ke cewa tun warkwata na cewa وقال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وانا آية آية قراتي إذ قال يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر سأكتي رأيتها هركوتي رأي يا أبتي إني رأيت كم سأكتي رأيتها وانا رأيت رأيت وانا أمي متاتي سبب أوان آية ana ma magana ne a maida ka bisa kakkamance ra'aitu ha di sajidi ni ra'aitu ada shara kawkaban wa shamsa wal qamara kawai yace sajidi ne wata amma yace ra'aitu ha wannan da da taurarin da da rana da wata na gane su di sajidi suna masu jira ga gare ni to haka ayoyin suke da tsayi a cikin wannan wannan sura amma duk haka ya ce sun ma'iza taraddatta ko taraddadat ƙesa suhu ikhtalafatul ibaratu to wannan kamun wannan biyan da take da tsawo ko dan zai faɗi a gaba zan fi faɗi gaba kan mai shiga malam masallaci sun ma'iza taraddadat ƙesa suhu sannan in ƙisoshin alkurani in suka konkomu isa ɗaya ce aka maimaita ta ikhtalafatul ibaratu anha ala kasirati taraddudiha ibarori kalan magana na kissa guda ce aka mimita amma kalimomin da aka faɗe ta can ba su ne nan wurin ba irin yanayin da aka faɗe ta nan ba haka ba shine nan wurin ba kissa guda ana mimita ta amma ta zo da haka hatta takadu kullu wahidatin tunasi fil bayani sahibata hani kamata ce na kasa sahibatuwa bazan ko alaku sahibata hayatin ya goko malaba ya sai bata hako to na ne kirkusu ya ce sai batuwa wato har sai har sai ya kusa kai ka ce kullu wahidatin tunasi fil bayani sai bata kowace ce kowace kissa wanda aka ambaci kissan da aka karanta a cikin wata sura sai ta kusan da mantar da yar uwarta wanda aka ambata a waccan sura ta daban fil bayani a cikin bayani saboda tsabin tsari wannan ta tsaro kan ma ta mantar da kai wacce can wurin ma an ba da irin tawa amma kai sai kama rasa wacce ke ta yi kuma abun mamaki yanzu irin wannan ya rikitar da wa'ansu har ma'ilmanta sosai manyan malama a duniya irin su wanda aka yana ce ma wani cikin manyan malamai da aka yi misira ce mahmud abdu shi mai tafsiri ne masanin alkwari masanin doga ne masanin ana hidin magana shi ma cikin bangaren yan lisiyan zaka sana karatun wasu taksoshi na shi ana hidda saboda tsaba iya gwanin ce magana adabin shi ana karanta amma shi sai ce ganin wannan maimaita da alkur'ani ke yi kissa guda a maimaita ta nan sai ka ji an ƙara wani abu nan an rage wani abu shi ke kawai sai ce kai ina ga abin da ake niyi dai kawai fikira ta zo mun ta labarin nasu ake wai ba haƙiƙanin wannan kalmomin ba suna ba haƙiƙanin abin da suka kumsa ai kamata a yi aiki da shi ba koko ba haƙiƙa suke bayani ba kawai kamar majazi ne abin da suke hudi dai kawai kamar kwatamce ne shi abin da ya lura kawai shi kenan saboda in ka lura kisa annabi Musa alaihissalam Musa annabi Musa bin zat to shi na ga ga masu kasa alƙur'ani ne kullum sa'ad malik sun shigo ina kira san kusan babu izinin da ba a yi zancen annabi Musa ba kusan babu izi to ba san ni abin da mace babu izi ne ko ko babu sura saboda ban san ba izinin nan ka dauko ko cikin bakaran nan ko na uku ne bin da za ka samu amma shi ko da dungu ne sai ka samu wanda ake zancen annabi Musa in ka dauko yanzu shi sabbi in ka dauko cikin ta an ce su Ibrahima a Musa in ka dauko cikin yanzu izini na na biyu wa najiya ce ko a ko halittar hadis Musa ko yawa in ka shigo na uku sai ka rasa inda za a yi magana amma dai in ka diba cikin muzammil sai ake cewa a inda ake zancen rasul rasul innan guda biyu nan harko-harko ne ba za fir'aunin rasula ba sa fir'aunin rasula ya yi fir'aun dama ya karya ta manzo wani manzo ne a nan musa to di inda ka shiga za ka yi to wani wuri a tsawaita wani wuri a gajarce kuma wani wuri a tsawaitan amma bayan da ke akwai can wurin nan ya canza na wurin kamar cikin bakara suka ya ce wa wa'adna musa arba'ina arba'ina cikin bakara ke arba'ina lailatan nan kuma cikin arab sai aka yace wa na musa salafiya lailatan wato na bi ashir yawa yawa to in ka in ka hada wasu gani shi sai ga kawai kamar a kawai dai ana so dai kamar kwatamce ne ba kwatamce bane ba san nan an ce muku wa na musa arba'in lailatan an hida muku jumlan abin da aka aka yi wannan alƙawarin naji baki dai abin da aka yi baki dai kwana 40 ne amma nan wurin sai aka hidi aka aka aka aka ce talatin da tamu atamu muna ji ashirin muka cika to yanzu shi ma in ka ba gaban zani aka yi talatin ba aka cika sai a wani wuri can kashe cikin ɗahe shi ma kuma sai aka ce wa ma ajar ka an ƙwami ka musa ƙala hu mu ulahi ala asari wa a juce ilai karbi tarda to sai nan malama suna bayani a abin da sa aka cika mai daman cewa ne aka yi yayi azumi zai yi munajaci da ubangiji amma sai azumi na kwana talatin ba ci ba sha ba wani kuɗa baki kwana talatin to da ya kwana talatin kin yanzu ya cika shi shikenan sai ya a sai ya zo shi sai aka ce ya nema sai gaugawa ya zo ko ko ya ne abin kisan asawaki ya goge bakin shi to me yasa ai shi bai san ashe shi wannan wannan wani bakin na na mai azumi ba ana kauna shi ma to saboda dalilin haka cewa to sai ya ƙara kwana goma kuma wannan wannan gaugawa ya gaugawa ya zuwa ƙara mai kwana goma ka kowace ce kowace sura shi ta baka fa'idan abin da sacin an ce 40 na aka ce 30 aka cika guda goma suka suka ma 40 nan kam me dalili kowace ce sura shi ta baka wani bayani wanda babu shi cikin wata wata in ka cikin suratul kisas nan ga shi shi labarin shi ne amma har inda ya gamu da wani annabi inda yi har inda aka aka aura mai diya gashi duk kone ne kuma fa'idan shi aka ce ya shi zuruf din annabi Musa ya yi dacewa da zuruf din annabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta huskoki da dama saboda haka shine wani yayi dacewa a bada misali da shi ta huskoki da dama da mutanen shi irin mutanen Fir'auna masu kima kangararru masu taurin kai haka nan laraba suke da sauransu da irin duk wasu kalubale da ya gama da shi su ma na haka ne su wuce ma mutanen annabi musa an ketar ruwa da su kawai jiwa an ketar wannan sun samu an ketar ruwa da su an hallaka fir'auna suna ketar ruwan nan kawai ga wasu mutane suna bauta ma wasu alloli suka ce a annabi musa mu a samu mu alloli kama kama da ma'aliya ko mun ma ka samu wasu alloli kama kaga wancan suna da alloli mu ba mu da alloli kashi ku da aka ketarar da ku daga Allah ne wanda gurin saboda ya ketarar da ku daga wannan matsalar yanzu kuna so a samu ku haka nan mutanen su ma mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam wa'ansu da suke sabon hita daga daga daga shirka sa sabon musulmata suka ce a ai su mushrikai suna da zata anwatsi suna da wata wata itaciya wadda suke rarata wasu abubuwan su gare su kamar su bukatu ne ko ko bukake suna da rarata wasu abubuwa ce iska ce ya rasu mu ma a samu za ta nuwata mu ma a samu wata ice in wata zamar karara ta yawa ita shine na ana sunan cewa ba kun gushe ba kuna bin hanyoyi sanana mun kabli mun kabli ku ko shibiran shibiran ne ke cewa diyan da diyan da mutanen da suka ba kun gushe ba kuna bin tafarkin mutane yanda suka wannan mutane suka gabace ku inda suka shiga inda mutane suka dole lalacin da mutane suka kuma sai kun yi har na ku ina wani za ta alwata ku to irin wannan ce ya dace malama suka ce abin ya dace da shi sosai to wannan kisan tana ana ta maimaita ta kisa annabi Musa amma da wasu ibarori in haka wanda za a hudu can ba su bane ba nan wurin maganganun da za a hudu can wurin sun saba ba kamar da wuya shi ta 40 nan 30 wato wani 20 haka ne to ala kasarati ko ikhtalafat al-ibarat ana ala kasarati taraddudha duk da yawan yanda ake maimaita ta kin amma ibarorin suna caccanzawa maganganun sulu salan magana yana caccanzawa daga can ya saba wannan wurin haka nan hatta takadu kullu waidan tunasi fil bayani sahibata mun hode shi wa tunasifu fil husni wajha muqabalatiha kuma tana wuyuwa junansu adalci kamar suna wato nasifu kowace ce tana tunsifu ukta kowace ce tana yi mai kamar tana dacewa da uwanta filhusini a cikin kayi da kyawu wajen filhusini tana gan fi husini wajihi muqabala ta ne me ya rubuta wannan wata nasifu filhusini ya yawa wato nasifu filhusini wajiha muqabala ta tana daidai kama tana dacewa filhusi ne a kyawu huskan mai take dacewa da shi huskan mukabalata kama a ce wannan ta kalli wannan ibada tun da wannan ta saba ma wannan kama sun kalli juna ne to yadda suke kalli junan kuma kowace ce tana cikin cike take da kaye ba wannan ba tana da kyau wannan ba ta da kyau a kowace ce kai ka ce ta yi kai kyawun yar wata wala nufura lin nufusi min tardidiha kuma babu mutum ya ji irin abu ya ishe shi shine nufur abinda kake gudu yawa wa babu babu gudu game da rayuka min tardidiha da dalilin yawan maimaita ta ranka kana karantawa kissan kana yawan karantawa ko alkurani baki daya ayoyin nashi ba kajin abin ya ishe ka wala mu'adata li mu'adiha kun babu adawa babu kiyya ga mai maimaita ta shi ma in wani zai zo yana ta karanta ma alƙur'ani ba kai wannan ka dame ba ba ba kana da cewa malaman sun yi ta'aliki sun ce amma liman inda hu tabu'un salimun ga wanda yake da dabi'a kubutacciya wanda yake da fidira wanda kai koda a ce ba bai zo ya shiga wani koda a ce ba mutum ba musulmi bane ba in dai zuciyar shi bata kekashe ba in dai zuciyar shi bata lalace ba da ya ji alkur'ani da yawa wanda sun ji alkur'ani sun ce kai wannan yana cikin abin da suka musulunta wani ko karatun qur'ani ne suka ji ana yi wasu akwai kiso shi irin wannan da da da da kai menene wannan ba sa jin ko san ko menene ba turawa ne suka ji ana karatun qur'ani suka ce wannan abin kai akwai wani bayani tare shi to haka in ka ga mutum yana kosawa da alkur'ani to a mutum ya bincike zuciyar shi eh qur'ani ga wannan ya dami mulka su Qur'ani hanya ko ba binke ba kamar damu sai a ce wai sautin ne ya kasan ya huce a yanzu ne muka wuce muka wata al'umma ma an musu azaba da sauti sauti in ya huce mizani azaba ce ba ka sa mutane a Qur'ani kawai a dan Qur'ani ne ka sa mutane ko masallaci ko ina ka ka bude musamman ka sa mutane su rika kosa da ka hada mutane shagar wannan matsalar sautin ce ba alƙur'anin bane amma shi sauraron Qur'ani in dai ba mutum bai da lahiya ba mutum bai lahiya zuciya to wannan kuma shi mariri ne shi mara lahiya sai ga abu mai daci ma sai mai zaki sai daci gare shi haka me ma abun da ke cewa sai gani mutum yana inkarin hasken rana saboda ciwon ido da yake da to wannan kuma ba ta shi yake ba an ba haka ba shi la yumallu sama'u to alhamdulillah shi lokaci ya ja Allah kai mu sai mu tashi al-fasl al-khamis ijazun nazm wal uslub shi shi ijazi wannan mun yi ijazi ne bayani bisa kan abinda shahi kalimomin a cikin alkur'ani abinda suka kumsa ko kai ka ji bayani ko in yi tsawon ma gashi na da kai in yi gajarta ma yana da kai ya kunshi bayani da dama to kuma wanda zamu gani yanzu usulubi salo salo na shi ma na alkur'ani nake usulubi ne wanda yake ya saba ma wanda laraban suka saba suka saba shi gashi larabci ne amma ya zo da wani salon magana wanda ya saba ma na- nasu wanda dalilin wannan dole suka san da wannan abin eh, daga Allah yake suka sallama cewa wannan mu'jiza ce ta alqur'ani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq نادي ناس رادك المستقيم ونادي حق قدر المثال اللازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آمين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد